بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau za mu tashi daga babin da yake hana a siffanta mace ga wani miji in ba da wani dalili da zai yi amfani a shari'a ba.
قال رحمه الله باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه Babin da yake bayani a kan hani a siffanta kyawun mace ga wani namiji na daban, in dai ba akwai wani dalili na shari'a ba kamar ya zama wanda aka siffanta wa kyawun zai aure ta ne.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها kada mace ta fuskanci mace ‘yar uwarta ta siffanta ta ga mijinta kamar ga shigata mana ta kalli wata mace kallo na sosai kuma ta je ta siffanta ta ga mijinta kamar tana kallo izuwa gare ta.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب كراهة قول الإنسان في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب babin da yake nuna cewa makaruhi ne mutum idan yana addu'a ya ce Allahumma kfirli in shi'ita Allah ka gafarta min idan ka so idan zai yi addu'a to ya faɗi magana wacce take eh, babu ta'aliki a ciki ma'ana kai ya ce Allah ka gafarta min in ka so ya ce Allah ka gafarta min ba tare da ya rataye abin zuwa san Allah ko kuma ikonsa ba عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له kada ɗayan ku ya ce Allah ka gafarta min in kaso Allah ka min rahama in kaso annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya tabbatar da roƙon nasa kada ya rataya shi da iko ko kuma mashi'a Allah saboda shi Allah ba wanda yake takura masa saboda haka baya buƙatar sai ka ce in kaso ko ka ce in kaso ko baka ce in kaso ba Allah zai abin da ya so ni na'am متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية لمسلم A wata ruwaya ta Muslim, ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه a ruwayar Muslim kuma shine ma'ana mutum ya tabbatar kuma ya girmama abin da yake bukata a wajen Allah kada ya roƙi abu ɗan kaɗan. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu da yake gagararsa idan zai ba da shi.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له idan ɗayanku zai yi addu'a to ya tabbatar da roƙonsa mana kada ya sanya roƙonsa ya zama a rataye da eh, san Allah ko kuma ƙudurarsa ko yardar Allah idan zai yi addu'a ya faɗi magana wacce take tabbatacciya ba ratayewa a cikinta mana Allah ka gafarta mu kai ya ce ya Allah in ka so ka bani saboda ko ya allaka abin da san Allah ko bai allaka ba to shi Allah ba wanda yake takura masa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne mutum idan zai yi addu'a ya ce abin da Allah ya so kuma wane ya so عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga huzaifa ɗan yamani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان kada ku ce idan Allah ya so kuma wane ya so ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان sai dai ku ce idan Allah ya so sannan wane ya so
رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce باب كراهة الحديث بعد العشاء الأخيرة babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne mutum ya dinga yin hira bayan an yi sallar isha والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة Na'am.
وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه Na'am.
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في كل ما ذكرته halin yake cewa abin da ake nufi da cewa ba a so a dinga yin hira bayan isha ba wai ana nufin hirar banza ba a'a hirar da take ta halatta a lokutan da ba bayan isha ba ya ce amma eh, hirar da take ta haramta ko makaroni ya ce to za ta fi tsanani ne a wannan lokacin za ta fi tsananin haramci ne a wannan lokacin amma ba ita ake nufi ba sannan yake cewa amma duk abin da yake na alkhairi ne kamar karatu da kuma muraja'a ilimi to wannan ya halatta kuma zai iya zama mustahabi na
عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها an karɓo daga Abu Barza al-Aslami yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kin ayi bacci kafin sallar isha kuma yana kin ayi hira bayan isha saboda bacci zai iya shagalar da mutum ya zama bai samu isha ba shi kuma ah, ah, yin hira bayan isha zai iya jawowa mutum ya rasa sallar asuba na متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال
نعم.
أرأيت أرأيتكم ليلتكم هذه an karɓo daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi sallar isha a ƙarshen rayuwarsa bayan ya yi sallama sai yake cewa da su kuna ganin wannan daren naku فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد nan da shekara ɗari babu wanda za a samu cikin waɗanda suke raye yanzu haka متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه أنه منتظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل an karɓo daga Anas Allah ya da shi yake cewa sun jira annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, don a yi sallar isha sai ya zama bai samu ya zo musu ba har ah, kusan rabin dare ya yi
فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة sai yake cewa ah, annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo in ji Anas dan Malik sai ya musu sallar isha sannan ya musu hudu ba yake cewa tabbas mutane sun yi sallah kuma sun yi gyangyaɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ah, ba za ku gushe ba a cikin sallah mutukar kuna jiran sallah
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي babin da yake nuni akan cewa haramun ne mace idan mijinta ya kira ta zuwa shimfiɗarsa ta ƙi zuwa in ba tana da wani uzuri na shari'a ba kamar jinin haila عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح idan mace mijinta ya kira ta zuwa shimfiɗar shi ta ƙi ta zo to in ya kwana yana fushi da ita mala'iku za su lance ta har ta waye gari متفق عليه bawari da musulun ne suka rawaito
باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه babin da yake bayani akan cewa haramun ne mace ta yi azumin ta ɗauri in dai mijinta yana gari ba tare da izininsa ba عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه bai halatta ga mace ta yi azumi ba kuma mijinta yana nan sai da izininsa ولا تأذن في بيته إلا بإذنه bai halatta a gare ta ta ba da izini a shigo gidansa ba sai da izininsa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام babin da yake bayani akan cewa haramun ne mamu wanda yake bin liman sallah ya dago kansa daga ruku'u ko sujada kafin liman ya dago عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار yanzu wanda yake ɗago kansa kafin liman ya ɗago baya tsoron Allah ya zama da kanshi ya zama kan jaki أو يجعل الله صورته صورة حمار ko Allah ya mayar da sifarsa ta zama sifar jaki متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة babin da yake bayani akan cewa makaruhi ne mutum ya sanya hannunsa a kugunsa a lokacin da yake sallah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya hana sanya hannu a ƙugu a lokacin da mutum yake sallah
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط babin da yake bayani akan cewa makaruhi ne mutum ya yi sallah a lokacin da aka kawo abinci kuma ransa yana bukata hakanan babin yana bayani akan cewa makaruhi ne idan mutum yana jin fitsari ko ba haya yana kuma tsananin jin so ya zo ya ce zai yi sallah sai dai idan ya zama sama-sama yake ji kuma ba za su hana shi cika faralla ba to malamai da yawa suna ganin ya halatta yi na'am عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karbo daga Aisha Allah ya yarda da ita take cewa na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان "Ah, babu sallah lokacin da aka kawo abinci hakanan babu sallah idan mutum yana tsananin jin fitsari ko ba haya رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن رفع البصر إلى, الصل... إلى السماء في الصلاة babin da yake nuni akan cewa an hana mutum ya dinga ɗaga kansa ah, sama a lokacin da yake yin sallah
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga anas dan malik yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى, الس- إلى السماء في صلاتهم me yasa wasu suke ɗaga magannansu zuwa sama a lokacin da suke sallah فاشتد قوله في ذلك حتى قال لين- لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan wannan maganar har ta kai sai da ya ce ko dai waɗanda suke ɗaga kansu zuwa sama su daina ko kuma a fauce eh, magannansu
رواه البخاري Mus- bukhari ne ya rawaito باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر babin da yake bayani akan makaruhi ne a dinga waige a sallah in ba da uzuri ba عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت An karɓo رسول daga الله Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan waige a cikin sallah فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد sai yake cewa wani faucewa ne da shi dan yake fauta daga sallar bawa رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إياك والالتفات في الصلاة
na hane ka da yin ah, waige a sallah فإن الالتفات في الصلاة هلكة Ah, waige a cikin sallah halaka ne فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة idan babu makawa sai ka yi waige to ka yi a sallar nafila kada ka yi a sallar farilla رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح tirmizi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisin باب النهي عن الصلاة إلى القبور babin da yake magana akan an hana mutum ya yi sallah zuwa kabararraka mana ya sa kabari a gaban shi عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال an karbo daga kannaz dan Hussein Allah ya rare shi yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها kada ku yi sallah kuna masu sanya kabari a gaban ku kada kuma ku zauna akan kabararraka رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب تحريم المرور بين يدي المصلي babin da yake bayani akan haramcin wucewa ta gaban mai sallah عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري بن ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال an karbo daga Abdu- abdullahi dan haris ɗaya daga cikin mutanen madina yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه idan da a ce wanda yake wucewa ta gaban mai sallah ya san zunubin da yake kan shi to da ya tsaya tsawon arba'in shine ya fi alkhairi a gare shi fiye da ya wuce ta gaban mai sallah قال الراوي لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة marawacin wannan hadisin yake cewa ban sani ba shin kwana arba'in yake nufi ko kwana shin kwana arba'in yake nufi ko wata arba'in ko kuma shekara arba'in متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها Babin da yake bayani akan cewa ba a so bayan an fara ta da iqama mutum ya fara da nafila. Na'am.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "Ah, idan aka ah, tsayar da sallah ma'ana aka yi iqama to babu sallar da ake yi sai sallar farilla.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة babin da yake bayani akan makaruhi ne a ware ranar juma'a da azumi ko kuma a ware daren juma'a da wata sallah ta musamman عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تخصصوا ليلة الجمعة la ta kusu
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي kada ku ware daren juma'a da wata tsayuwa ta daban
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم kada kuma ku ware ranar juma'a da wani azumi in dai ba wani azumi bane da ɗayan ku ya riga ya saba yi na'am رواه مسلم kamar ya yi alhamis to kaga dole ya juma'a ko kuma ya juma'a yana so ya asaba amma ware juma'a ita kadai da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an rawaito daga shi abu huraira yake cewa na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده kada ɗayan ku yayi azumi ranar juma'a sai dai in zai yi bayan ranar juma'a ko kuma yayi kafin juma'a متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة Muhammad dan Abbad yake cewa na tambayi Jabir Allah ya ƙara masa yarda shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar Juma'a ne قال نعم sai ce eh ya hana متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس؟
an قالت لا karɓo daga ummul mu'minina wato juwairiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ta ranar juma'a tana azumi sai tambaye ta kin yi azumi jiya ne sai ta ce a'a قال تريدين أن تصومي غدا yace zaki yi gobe ne قالت لا na'am قال فأفطري sai ta ce a ba zan yi gobe ba ya ce to in dai haka ne to kawai ki karya azumin don haka ba a yin azumi ranar juma'a sai dai in an yi kafin ranar ko za a yi bayan ranar kamar yadda waɗannan hadisan suke nuna رواه البخاري bukhari ne ya rawaito باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهم babin da yake bayani akan cewa haramun ne a yi ɗore a azumi ta yadda mutum zai zama cewa ya jera kwana biyu a jere ko sama da haka bai ci ba bai sha ba a tsakaninsu عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال an karɓo daga abu huraira da aisha allah ya ƙara mata yarda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin ɗore متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال an karbo daga ibn umar allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana yin dore wato in mutum ya azumin yau ba zai sha ruwa ba ya wuce da na gobe قالوا إنك تواصل sai suka ce ya manzon Allah ai kai kana yin dore قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى sai yake cewa aini ba daidai nake da ku ba saboda ni Allah yana shayar da ni yana kuma ciyar da ni متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب تحريم الجلوس على قبر babin da yake nuna cewa haramun ne a zauna akan kabari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر mutum ya zauna akan garwashi ya ƙona masa kayansa har ya wuce kayan ya kona fatarsa shi ya fi masa alkhairi fiye da ya zauna a kan kabari رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه babin da yake nuni akan cewa haramun ne a sanyawa kabari siminti ko wani abu makamancin haka kamar yadda kuma haramun ne a yi gini akan kabari عن جابر رضي الله عنه قال an karbo daga jabir dan abdullah allah ya yarda da shi yana cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya wa kabari siminti ko wani abu makamancin haka hakanan ya hana a sanyawa ya hana a yi gini akan kabari ko kuma a zauna a kan shi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب التغليظ تحريم إباق العبد من سيده babin da yake nuni akan cewa akwai haramci mai tsanani ga bawa ya gudu ya bar mai gidansa عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga jarir Allah ya yarda da shi yake cewa maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة duk bawan da ya gudu daga wajen mai gidansa to tabbas eh, ya aikata wani laifi wanda yake mai girma
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga jarir Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة idan bawa ya gudu ba za a shi sallarsa ba وفي رواية فقد كفر a wata ruwaya kuma ya kafirta رواه مسلم musulmi ya rawaito باب تحريم الشفاعة في الحدود babin da yake nuni akan cewa haramun ne a nemi ceto a cikin haddoji mana idan mutum eh, ya aikata abin da za a yi masa haddi na shari'a a nemi alfarma a kyale shi قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
wanda ya yi zina daga cikin mata da kuma wanda ya yi zina daga cikin maza to ku yi musu bulala ɗari ɗari ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر kada ku ji tausayinsu in dai har kun kasance kuna masu imani da Allah da kuma ranar lahira وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت
Ah, an karɓo daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa Qurayshawa sun damu da abin da m- wannan matar almakhzumiyya ta yi na sata gashi kuma har za a yanke mata hannu.
فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم Sai suka ce yanzu wa za a sa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana saboda a kyale ta.
فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم Sai suka ce kai ai wannan aikin mai wahala babu wanda zai iya yi in ba Usamatu dan Zaid ba masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى Sai Usama ya je masa magana sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yanzu za ka yi ceto a cikin haddi daga cikin haddodin Allah?
ثم قام فاختطب
Na'am sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe ya yi huɗuba a cikin mutane.
ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa "Ah, abin da ya halakar da waɗanda suka zo gabaninku idan babban mutum ya yi sata sai su kyale shi idan mutum mai rauni ya yi sata sai su tsayan masa da haddi
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها na rantse da Allah inda a ce Fatima ɗan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ta yi sata da sai na yanke hannunta.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال A wata ruwayar kuma fuskar Annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya sai ta canza sannan ya ce.
أتشفع في حد من حدود الله Annabi ya faɗa cikin fushi ya ce da Usama yanzu kai za ka yi ceto ne a cikin haddi daga cikin haddodin Allah?
فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله sai Usamatu dan Zaidu yake cewa ya manzan Allah ka yi min gafara ka nema min gafara ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni a yanke hannun waccan matar masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darsan na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh